وكانوا مشهورين بالكرم والوفاء والشجاع وإغاثة الملهوف لكن الإسلام هذب الأخلاق وربطها بالله عز وجل وقال زهير بن أبي سلمى ومن هاب, ومن هاب أسباب المنايا يمله وإن يرقى أسباب السماء بسلم وقال إمام الشافعي رضي الله أو رحمة, رحمة الله عليه إنما الأمم إنما الأمم أمم أخلاق ما بقيت فإن تآهدتها, فإن تآهدتها الأخلاق كملوا وقال آخر وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فاقم عليهم ما أتم وعيلوا أيها المستمعين الكرام اعلموا رحمكم الله فوالله أيها الناس خير الناس أنفعهم أيها المستمعين الكرام وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما حكاه من ربه أو يقول علي بن أبي طالب إنما كن ابن من شئت فاكتسب عدبا يغنيك محمود عن النسب أمة الإسلام اعلموا فما هي صفة الإسلام فما هو صفة الإنسان الكريم صفة الأولى حسن الخلق ولين الجانب وقد قال النبي لقد قال الله صلى الله عليه وسلم فما رحم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فالكريم طيب الأخلاق بشوش الوجه لا يجره ولا يؤذي لا إله إلا الله أمة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي في حاجة أكي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا لا إله إلا الله وحتى قال ولأن أمشي في حاجة أكي المسلم فأثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الصفة الثالثة التواضع والعفو عن الناس وقد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال شاعر أحسن إلى الله تستأبد قلوبهم فطالما استأبد الإنسان إحسانا وكن على الدهر مأوانا لدي أمل يرجو تداك فإن الحر مئوان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها الناس ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah bayan Allah kasantuwar ba fara wannan kutuba da wuri ba na takaita wannan kutuba zuwa ga abin da ya samu insha Allah saboda kar mu bata lokaci kamar da aka sani na ambata a cikin wannan kutuba da wannan yare na larabci kamar da yake daga sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle na ambata dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman gafararsa muna neman tsari daga sharrin kaunan abinda muka aikata ya Allah da munanan ababen da muke aikatawa yau da kullum lalle hakika wanda ka shirya ya ubangiji ka shirya da shi hanya madaidaiciya ba mai batar da shi ya ubangiji wanda ka batar bai da wanda zai iya dawo da shi tsakiyar hanyar shirya Allah ka shirya da mu ya Allah ina mai saidawa lalle mu sani wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai yake bi ma'ana babu wani bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala bai shi da bashi da abokin tarayya cikin mulkinsa da izzarsa ina sai da lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah ne annabin Allah ne zababban Allah ne na'am ya ku mutane ku sani Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani yana ya ku mutane ya ku da kai imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala matakar jin tsoronsa ku sani kada ka kuskura fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ka kuskura ka zakke wa Allah hala kaunika baka karkashin tuta ta musulunci Allah ha kashe mu musulmai bayan Allah na ce bayan haka ya ku al'ummar musulmai lalle mu sani Allah ya muku rahama baki da lalle ita wannan duniya daru fana'in wa zawal gida ne na karewa gida ne mai gushewa wa annaha mumarrun ila daril baqa wannan duniya kaura take ta tafi ta nade ta koma zuwa ga gida na tabbata a bar wannan gida duk dadin sa lalle mu sani bayin Allah mafi kyawun abin da bawa ya kamata wato wa asanu ma tazawwadul insan mafi girma mafi iya abin da za ka iya yin gwaninta a kanka kyakkyawa shi ne ka yi guzuri bawa ya yi guzuri shi ne kyawawan ɗabi'u kai kyawawan ɗabi'u shi ne mafi girman abin da bawa zai iya zakkewa da shi lahira Allah ya ɗaga ma ƙafa wallahi babu abin da Allah yake ɗaga wa ƙafa a bawa sama da kaje lahira da kyakkyawar ɗabi'a lallai mu sani sannan da kyakkyawan aiki na ambata na ce bayan Allah mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cikin hadisi ingantacce yana cewa an aiko ni ban kasa inna ma bu'istu li utimma makarimal akhlaq an aiko ni ban kasa dan in cika sauran dabi'u kyawawa waɗanda annabawa gabayina suka zo da su ni in cika ce gurbin ɗabi'un da ba su zo da shi ba ni ne cikamakin annabawa cikon duk wata ɗabi'a mai kyawu ni ne annabin Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin ruwayar Bukhari a cikin Adabul Mufrad na'am lalle manzon Allah ya ambata kuma duk cikin hadisi ingantacce yana cewa wato akmalul mu'minina imanan wanda mu'minin da yafi kowa cika 100% cikin imani shine ahsanuhum akhlaqan wanda yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a ya fi kowa cikar imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ambata Aliyu ɗan Abi Talibin ya faɗa a cikin wato maganganunsa musamman a cikin waƙarsa a diwaninsa na Ali bin Abi Talibin yana cewa kun ibna man shi'ita taktasib adaba waktasib adaba ka zan ɗan wanda ka ga dama a duniya zan ɗan gwate zanɓa a cikin ‘ya'yan ‘yan ahalin wato ɗan ƙaruna ma, ka zama ɗan wanda ka ga dama a cikin mulki ko dukiya, amma abin da ake nufi a gare ka, ka yi ƙoƙari ka tattara ɗabi'a mai kyau. Ka zama ɗan gidan babba ko ɗan gidan ƙasƙantacce wannan ba shi bane a gaban Allah ba da sanin sai halatto ka ƙarƙashin wannan gida ko ƙarƙashin wannan ƙasƙanci. Abin da ake so wata sifa daban, kai ƙoƙari ka tattara ɗabi'a kyawawa a rayuwarka gabanin kai ƙaura don ne yuguni ka mahamuduhu anin nasab kyakkyawar ɗabi'a ita ce za ta wadatar da kai daga barin zuriya ko daga barin gadara ko kuma na mallaka ko ni ɗan wane ne kyakkyawar ɗabi'a ita ce za ta masanadiyar samun kyakkyawan yabo bayan ƙaurarka izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na ambata bayan Allah na ce umatar islam akwai ababen da suka gangaro wa hunaka ma warada min husnul akhlaq na'am التي كانت موجودة في العالم قبل وجود الإسلام أو قبل وتقبل الرسالة أكوي أبا بدأ سكا غنغرو أتاريه ورد سكا نوني دا كاوان أبي أمود سكا رايو ألوكة تنتهلية غبان سوكر القرآن دن نيسا malamai suka ce na ambata su larabawa a lokacin jahiliya ya arifu na makarim al-akhlaq suna sani suna aikatawa suna da sani da kyawawan ɗabi'u bayan Allah a ban ƙasa wayan da hunaha har ma suna yabanta har daga cikin mawakan jahiliya a cikin shu'ara akwai an tarata bin shaddad an tarata shaddad yana cewa wa aguddu basri wa aguddu tarfi idza ma badat jarati hatta yuwara jarati maswaha tsabar kyakkyawar ɗabi'arsa idan makotarsa ya ce idan makociyata ta fito a gidanta wa abadat ai wa abadat shay'an min auratiha wani abu ya bayyana a cikin al'aurarta ya ce tsabar kamewa irin tawa ba na iya zuba idanu inganta inga kunkumunta inga shashin jikinta don ne ya ce hasse makociyata gidanta ya mata lema ya ba ta kariya wannan gabanin ba aya ba hadisi gabanin musulunci bi ma'ana kyakkyawar ɗabi'a ta koya min ɗabi'ar iya kare mutuncin makocina ko makociyata ban so in ga al'aurarsa ban so in ji al'aurarsa wannan ɗabi'a musulunci ba falamma ja al'islamu akkadatil islamu hadhihi makarima wato musulunci sai karrama wannan ɗabi'a ya ƙarfafa junanta duk da ba musulmai bane waɗannan mutane suna ɗabi'a mai kyawu wa kanu mashhuruna bil karmi wal wafa'i wato shu'ara jahiliya bi ma'ana wanda suka rayu gabanin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zan sun shahara da kyawawan ɗabi'u sun shahara da zunzurutun wato cika alƙawari da shaja'a na'am wa igasatul malhuf da kuma zunzurutun agaji da taimako ga duk wanda ke cikin damuwa ko bacin rai ko matsaloli lakin al-islam sani musulunci lokacin da yazo hazzabal akalaka wa rabbaha billahi azza wajal su a lokacin suna kyawawan dabi'u ne ba dan komai ba sai dan alfahari na isa na kai sai dan yabo sai dan kuma ziga da kariya a zuriyarsu da musulunci yazo sai ya tace wannan dabi'un ya tabbatar da su aka kuma nada abin da ladan Allah maɗaukakin sarki subhana lallai zuhair daga cikin shu'ara jahiliya na wato zuhair bin abi sulma ya ambata na cewa waman na'am waman haba asbabal maniyati ko waman waman haba wato asbabal manaya tanil nahu yanil nahu duk wanda ya ji shakka ya ji tsoron ababen da suke kai ga halakar bawa to ya sani mutuwa fa za ta riske shi wa in wato yaraka asbabal sama'i bisullami koda yayi tattaki zuwa ga kofofin sammai yana mai neman guduwa wallahi bai iya zuwa wa kala imamu shafi'i imamu shafi'i na ambata yana cewa wato innamal umam lalle su al'ummai ba komai bane al'umma face dabi'unta al'umma ba komai bace sai dabi'ar al'umma me dalili matukar al'umma ta rike dabi'u kyawawa sani wato al'umma za ta zama cikakka na'am al'umma tana zama ce al'umma matukar suka cika kyawawan ɗabi'u kamar yadda imamu shafi ya ambata wani mawaƙi a cikin larabci ya sake ambatawa wa in usibal qaumi fi akalaqihimu duk lokacin da aka jefi al'umma a cikin ɗabi'unta bi ma'ana wato al'umma ta lalace aka jarrabe ta da munanan ɗabi'u a cikin su to ka sani al'umman nan ta lalace fa aqim alaihim ma atamma wato wata awilu ko wa'awila wato kai kokari in al'umma aka jarrabe ta a cikin ɗabi'ata ka zanna mata zaman jana'iza ka mata kuka saboda ta rushe al'ummar gaba ɗaya wallahi bayin Allah na ambata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum wanda Allah ya fi so a duk duniya anfa'uhum wanda yake amfanar da mutane sai kawo shi da siga mubalaga ya ce amfa'uhum af'aluhum bi ma'ana wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a wanda ya fi amfani wanda Allah ya fi so siga mubalaga af'al kenan ko wallahi wanda Allah ya fi so a duk duniya shine bawan da yake amfanar da al'umma suke amfanuwa da shi har ma hadisi ya ci gaba da cewa aw tukshafu anhu kurbatan wa ahabbu al'amali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin wato aikin da Allah ya fi so a duk duniya shine sururun tudkhiluhu ala muslimin shine farin cikin da ka jefa wa zuciyar musulmi dan uwanka murmushi an sa masa gaisuwa rashin dago kai rashin jiji da kai kaskantar da kanka kai ba kowa bane duk Allah ya baka ilimi aro ne daga ubangiji subhanahu wataala Allah ya baka riga aro ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya suttuta ka daga barin yunwa aro ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya maka gaman katar da samun arzikin duniya na'am ado ne daga Allah subhanahu wataala aro Allah ya baka mulki wallahi ba abin da Allah ya ta'ubawa ya ta'ubawa bawa fa sai ya kwace shi a duniya Allah bai ta'ubaiwa a bawa ba sai ya kwace ta haka sunnar Allah take sallallahu alaihi wasallama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wata rana manzon Allah ya wuce كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسبق وتتاغور من دون الله صلى الله عليه وسلم ba a iya wuce ta tsabar gudunta tsabar tsallanta tsabar zunzurutun taguwa ta special daga Allah wata rana fasabaka hal arabi wani mutumin kawai ya shigo ana tsere ya zo ya saka wato taguwarsa ta wuce taguwar manzon Allah ya tsere shi sahabbai suna baya aka ce ka shiga aku ya za a yi kauce annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi a ba haka abin yake ba ma rafa Allahu shay'an min hadhihi ad-dunya illa wada'a Allah bai taɓa ɗaukaka wani abu a duk duniya ba sai ya ƙasƙantar da abin sai ya mai da shi ƙasa sallallahu alaihi wasallama me nake son gagare shi bayan Allah kyakkyawar ɗabi'a ita ce kyakkyawar abin da Allah ke ɗago a kai Allah zai ɗaga ma kafa a duniya in kana da kyakkyawar ɗabi'a lokacin da ɗabi'arka ta lalace haka Allah yake baya son ka in ɗabi'arka ta lalace Allah baya buƙatar ka a fadarsa in ɗabi'arka ta lalace Allah zai kore ka a cikin fadarsa in ɗabi'arka ta lalace ubangiji fushi yake da kai in ɗabi'arka ta lalace Allah zai kore ka a cikin fadarsa mala'iku za su ji warin imaninka ba za ka yi ƙanshi ba Allah ba zai karɓi ibadunka ba saboda mummunar ɗabi'a malamai suke cewa kyakkyawar ɗabi'a ita kaɗai takan sa Allah ya so bawa Allah ya ƙaunace ka wannan kenan daga ciki hadisin da nake ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin aikin da Allah ya fi so a duk duniya shine surur farin ciki tudkhiluhu ala muslimin farin cikin da ka dai wa zuciyar musulmi wannan manzon Allah yake cewa babu aikin da ya kai shi girma a gaban Allah kai ka ji fa duk ibadar ka da sallah balle azumi da nafila ko karatun qur'ani ko biyayya dukkanin abin da kake ji ka aikata ka gabatar a fadar Allah don Allah ba da lada bai kai ɗabi'ar ka sanya farin ciki a zuciyar musulmi ba me wannan ɗabi'a kyakkyawa na'am au takshafu anhu kurbatan manzon Allah ce duk duniya ba aikin da Allah ke so sai ka yaye masa bakin ciki a musulmi au taqdi anhu daynan la'alla ana bin sa bashi ka biya mar kyakkyawar ɗabi'a ce na'am me ka ce ne au tatrudu anhu ju'an ko ka kore masa yunwa a cikin jikin musulmi manzan Allah yake cewa waɗannan ɗabi'u babu wanda aikin da ya kai su a duk duniya a gaban Allah kuma wallahi ɗabi'a ce mai kyau na'am sai manzon Allah ya rantsuwa ya ce wale an amshi fi hajjata aki al-muslim na rantsa da ubangijin da raina ke hannunsa na yi tafiya na yi tattaki don biya wa ɗan uwana musulmi bukatarsa kwala ɗaya ya ce a habbu ilayya min an a ta ifa fil masjidi shahara wallahi shi ya fi girma shi ya fi wanzuwa shi ya fi girma a gare ni in ji manzan Allah ni sama da in yi itikafi bi ma'ana na yi ibada a masallaci na kai ba gane mai ibadar manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya babu gun da zaka yi sallah da ta kai masallacin manzon Allah Allah ya ba ninka ma lada a masallacin annabi ne kawai idan kai ibada daya Allah zai ninka ma ninkin ba ninkiya sallallahu alaihi wasallama sai ka yi raka'a dubu a duniya wato duk duniya in kai raka'a nafila ɗaya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai ka yi raka'a dubu a duk masallacin duniya raka'a dubun ba ta kai kimar raka'a ɗaya ta masallacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to annabi yake cewa ka duba falalan nan na sai ka hada ta da cewar da ya tafiya wato da ya zanna a masallacinsa kwana talatin ba dare ba rana yana yin ibada a cikinta in itikafi na kwana talatin shaharan kamil cikakken wata ya ce wallahi in biya wa ɗan uwana bukata ne tattake in biya masa bukata ya fi mun naje ne kwana talatin ina itikafi a wannan masallaci mai daraja sallallahu alaihi wasallam ka gane abin ya kai girma a wurin manzon Allah sai manzon Allah yake cewa na'am man masha fi hajati akihil muslim fa asbataha lahu asbata Allahu qadamai yawma tazillu al-aqdam duk wanda ya yi tafiya ya yi tattaki ya biya wa ɗan'uwansa musulmi bukatarsa kwala ɗaya tal wanda ya na za ka je bakin kasuwa tawo min da rogo ga kuɗi na naira ɗari biyu ka siyo min rogo a bakin kasuwa ka ɗauki kuɗin ka je ka siya min rogo ka kawo masa kuɗinsa ne ƙila ya baka kuɗin a caɓa ma an ji wannan aikin wata hasabunahu hayyinan na'am wa huwa inda Allah azim ai wa tahsabu hayyinan wa huwa azimun inda Allah kuna rena wasu ayyuka kanana ne amma azimun inda Allah suna da girma a wurin Allah subhanahu wataala manzon Allah yake cewa in kai haka wallahi yace fa asbataha lahu ka tabbatar wa dan uwanka bukatar da yake nema ka sama masa ita manzon Allah yake cewa asbatallahu qadamaihi yawma tazillu alaqdam Allah zai tabbatar da digadigenka bi ma'ana kafofinka kwala biyu zai ɗora su akan siradi ranar da siradi yake gocewa ƙafafun mutane suke zamewa ana faɗawa wuta dama da hagu gaba da baya al'umma suna faɗuwa cikin wuta Allah ce zan ɗaura ƙafarka a kayan siraɗi in walde ta in sa mata gulugon a mai Allah kun fai kunin Allah za ta rike ƙafarka ka tattaka da ƙafarka sai ka shiga aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bayan Allah na yi amfani a wajen wannan maudu'i in tattauna da shi a yau saboda ɗabi'a da ta faru a cikin al'umma mota ce bawan Allah ya shiga motar a cikin motar mutane biyu ne kawai arna sannan duk motar musulmai ne aka yi sa'a suna da ɗabi'a kyawawa doguwar tafiya ce wanda za a je kudu a kan hanyar su an tsaya tsayuwa da yawa wannan tsayuwar da aka yi duk gunda aka tsaya duk abin da za a saya a cikin 'yan uwa musulmai sai wannan ai motar sai wanda ce ni na biya ake rige-rigen biyan kuɗin wannan sai ya ce ya biya har kiristocin ake biya musu duk abin da mutum ya ɗauka sai a ce an biya ma an shiga supermarket ko wani ya biya rige-rige ake biya ni zan biya a ɗazu kai ka biya a zan biya abin ya ba wa wa'annan kiristoci guda biyu mamaki abin da ya faru shine aka dawo mota aka zauna kiristocin da suke tambaya don allah jama'a mu tambaye ku suka ce na'am wai duk motan nan ku yan uwa ne kun san juna ne suka ce wallahi ba mu taɓa kallon juna ba sai yau to me yasa kuke irin wannan ɗabi'ar kowa yana gaggawar biya wa ɗan'uwansu kuɗi suka ce waɗannan ita ce ɗabi'ar da annabi ya karantar muna neman ladan juna ne a wurin Allah ya amsa mana a ce take algurin wa'ina mutum biyu suna karɓi kalmar shahada abin da zai baka mamaki ba a tafiya nan da kilomita ɗaya ba aka yi hatsarin mota biyun gaba ɗaya suka koma ga Allah la ilaha illallah kyakkyawar ɗabi'a takan yi sanadiyar bawa ya samu yabo a wurin Allah. Allah na faɗa yana ɗagun ƙafa a ɗan uwa, Allah yana ɗagun ƙafa a mutum, duk irin zunubansa, wallahi yakan ɗaga mar ƙafa saboda kyakkyawar ɗabi'a baya birin ka mutu da wannan ɗabi'ar. Na taɓa faɗa a nan, sanannen bawa ne, sanannen mutum ne a nan, da malamin da ya bada fatawar, da wanda aka ba shi fatawar yau duk sun mutu suna kusa da mu a nan a gefen mu yau. ɗayan wanda yake da dukiyar ya samu malami ya ce masa malam ya ce na'am ya ce malam ana zargi na da ɗabi'u munana malam ya zagi da rayuwata malam mutane sun guje ni ya ce wane ya ce na'am ya ce abinda za ka yi shi ne ka zama mutumin kirki a cikinsu ɗaibu dukiyarka ka yaba musu ka raba musu dukiya ka musu aikin alkhairi ka musu duk irin abin da za ka yi wa musulunci da mutane ka gina su in sharri aka maka ubangiji zai kashe labarin a ƙasa gaba ɗaya idan gaskiya ka faɗa Allah ba zai barka ka mutu da ɗabi'ar ba dala ka ji kalli da'awa idan sharri aka maka Allah ba zai barka ka mutu da ɗabi'ar ba saboda kyakkyawar ɗabi'ar da ka biyo baya idan kuma gaskiya suka faɗa bi ma'ana in gaskiya aka faɗa Allah ba zai barka ka mutu da ɗabi'ar ba in kuma sharri aka maka Allah zai kashe abun a ƙasa a dairaji sai da aka wayi gari billahi allazi la ilaha illa huwa yakan iya noma buhu dubu biyar goma dubu goma na masara da shinkafa a rabar da ita gaba da al'umma yawa yi gari rijiyoyi ba a san iyakar wanda ya tona ba yawa yi gari masallatai ba su da adadi yawa yi gari ɗabi'a ba a taɓa tambayarsa ya hana ba la ilaha illallah yawa yi gari ya ɗauki ɗawainiyar wasu gidaje a ɓoye da ba a san sanadiyarsu ba yawo zai shiga mota ya ga gidaje sun rushe a garin nan fa ya je tuwa blok a lurbatin gidan gaba da fi sabilillah ba a sani ba kuma ya boye la ilaha illallah wallahi sai da aka kasance kana bukata ina bukata a ce kun dauki hoto an yi selfie da kai da shi da kuma gudun sa akai da ya zo mutuwa sai ya budi kalmar shahada yayi ta ta fi sau goma ya koma ga Allah da saidar babu yana yi baya yi Allah ya rufe masa me zaka ce mar da shi wallahi ubangiji yana dan kafa a kikkiawar dabi'a ina ga lokaci ya riga yayi zan ta kada haka kudubar tana da yawa na tsallake ta bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kyakkyata ɗabi'a Allah yana buƙatar mu duniyar nan mai karewa ce wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh qumu ila salatikum yarhamukumullah